الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da biyu ga wata na safar shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya mun tsaya a safaha ta ɗari da saba'in daidai malam yana mana jawabi akan abin da ya shahi hijira zuwa ƙasar habasha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi mulahazar takura da wasu daga cikin sahabbai suke samu sannan kuma da irin kalan azaba da ake musu nau'i daban-daban wannan ya sa mazalla ya umarce su akan cewa su yi hijira wannan hijira kuma an yi ta kusan kashi biyu kashi na farko an yi ta a shekara na biyar ga annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bayan sun je sun yi wasu 'yan watanni kamar guda uku sai abin da ya shahi shauki na gida da abubuwa da suka maido su sannan kuma hijirar da mala yake mana magana a kanta a nan ita ce hijira ta biyu wadda ita kuma an yi ta a shekara na bakwai ga annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ce wa haka za rawahu al-bukhari fi hijiratul habasha ومسلم عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن أبو موسى yake cewa ɗaya daga cikin wanda suka yi hijiran amma shi a lokacin yana ƙasar Yaman sai ya lokacin da ya ji hutowar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayyana shi sai ya so ya samu manzon Allah a garin Makka ba hijiran Madina ba to shi ne ke cewa a nan balagana labari ya riske mu makharajun nabi sallallahu alaihi wasallama bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nahnu bil yaman ya ce mu kuma a lokacin muna kasar yaman ya ce farakibna safinatan fa'alƙatna safinatuna ilan najashi bil habasha sai muka hau a safina yani muka hau abin hawanmu nan yake cewa farakibna ay litusilana ila makka kenan sun hau abin hawan saboda isar da su zuwa garin makka amma kuma ba haka ya faru ba fa'alqatna sai wannan jirgin ruwan igiyar ruwa kenan ya rika yawo da su wannan jirgin ruwan sai ya kai su ƙasa habasha yace suna sabka a habasha yace fawafaqna ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu sai muka yi dace da samun Ja'far ibn Abi Talib Allah ƙara yarda a gare shi fa aqamna ma'ahu hatta qadimna muka zauna tare da shi har sai da muka iso wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa wafaina annabiyya sallallahu alaihi wa sallama hina iftataha Khaybara yace sai muka riski Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzalla ya tahi yakin Khaybar kenan da ni abu musa da su ja'far sai muka riski manzala sallallahu alaihi wannan waje isowanmu yake da wahala bayan an ci nasara manzala yake cewa ban san ba da wannan zan yi horin ciki فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzala sallallahu alaihi yake cewa lakum antum ahla safinati hijratan yace na a gare ku kuma abuta wannan jirgin ruwan kenan su abu musa ku ba hijira ɗaya ce gare ku ba hijira ce gare ku guda biyu saboda kun yi hijira daga ƙasar yaman zuwa habasha sannan kuma yanzu daga habasha zuwa khaibar kina Allah zai ba su ladan wannan hijira da suka yi male ce wa rawayahu kuma sun rawaici wannan nassin da aka ambata mana a nan suwa kenan al-bukhari wa muslim bukhari da muslim yace fi mawdi'in ukhar muawwalan sai ce wallahu a'lam kenan a wasu wurare daban-daban kenan tarihin ko kuma labarin ya zo kala daban-daban shi sa muke jin shi daban-daban wani ya faɗi kaza wani ya ƙara da kaza wani ya ƙara kaza saboda lokacin da ka tashi haka yi to magana ba lalle bane ka faɗi komi da komi kuma la'alla abin da yasa ka faɗi maganar wata munasaba ta taso sai ka tsaya daidai iya abin da ake bukata a lokacin to kaga lokacin da wani zai bada wannan labari shi kuma zai bada wani abin da shi ma ya ya zamanto yayi mu'ayishan shi mali ce wa qala ibn ishaqa haddathani az-zuhri عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ummu salama Allah ƙara yarda a gare take cewa lamma daqat makka lokacin da garin makka yayi kumci kenan yayi kumci ga waɗanda suka zamanto a cikin shi kenan sahabban da suke ciki wannan garin sai kumci a gare su saboda takura da suke samu daga wajen waɗanda suke kafurai ne ta ce wa uziya ashabu rasulallah sallallahu alaihi wasallama wa futinu aka cutar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka fitine su akan abin da ya shahi addininsu wa ra'aw ma yusibahum sannan suka ga abin da yake samun su min al bala'i wal fitnati fi dinihim game da abin da ya shahi bala'i kala kala fitina ta sahi daban ta ranar daban ta madace daban akan abin da ya shahi addini wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dhalika anhum manzala sallallahu kuma yana kallon su ya san suna cikin halin takura da kumci amma manzala baya iya kare musu wannan abin da ake musu na cutarwa amma yana nisa abin a cikin zuciyar shi kenan manzala ya ga irin halin da suke ciki amma la yastati'u daf'a zalika anhu manzala baya iya tunkuɗe musu wannan cutarwa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi man'atin min qaumihi wa min ammihi sannan manzala yana cikin wata kariya shine mana'a kene yana samun masu hanawa akan a cutar da shi min qaumihi daga cikin mutanen shi kaga irin su Abubakar Siddiq misali sannan kuma wa min ammihi kuma daga babban shi wanda shine mahaifin Aliyu ibn Abi Talib kenan Abu Talib shi ma ya tsaya tsayin daka akan baiwa manzala sallallahu alaihi wasallam kariya sannan kuma bayan shi hallau akwai Hamza shi ma a zaman mahaifi yake a gare shi to wanda duka sun tsaya akan didda kaga Abu Talib bai musulunta ba bai musulunta ba amma wannan abin abin da yake ji na cewa dan shi ake cutarwa ake takura ma wannan sai yasa ya tsaya tsayin daka akan baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya duk da cewa ba addini bane yake to manzo Allah kaga ya samu yana cikin yana cikin kariya min qaumihi sannan wa min ammihi haka daga babban shi la yasiru ilaihi shay' babu wani abin da yake isa zuwa gare shi mimma ya kira game da abin da ke kyamata kenan cutar da shi bai ba wani abin da ake na cutar da shi wanda ya kai wata wani abin da za ce kowane lokaci ana cikin cutar da shi balin na ma sai wata ɗan dama ta samu kaɗan shi ma kuma ana ana fara abin za a samu a magance shi kenan dai manzalla yana cikin wata mana'a ta mutanen shi sannan wa mimma yanalu ashabahu game da abin da kuma yake samun sahabban shi na abin da ya shafi cutarwa to sai ya ga su sahabban ana cutar da su amma kuma shi yana ƙarƙashin wata kariya da wata kulawa ta ubangiji subhanahu wataala a lokacin faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sahabban shi inna bi ardil habashati malikan la yuzlamu ahadun indahu yace lalle a ƙasar habasha akwai wani sarkin da ba a zalimtar kowa a wajen shi dan haka falhaqu bi biladihi ku riski yani ku tahi zuwa ga garin wannan sarkin hatta yaj'alullahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fihi har akai matakin da ubangiji subhanahu wataala zai baku farajan mahuta makhrajan yayi damuwar da kuke ciki mimma antum fihi game da abin da kuke ciki na ba dadi sai manzo Allah ya umurce su akan cewa su bar garin makka su yi hijira su koma kasar habasha to a lokacin ummu salama take cewa fa kharajna ilaiha sai muka huta zuwa ga kasar habashan nan arsalan ya'ani daban-daban kenan kowa kawai kama gaban shi amma dai ƙarshe hatta ma'ana biha sai da muka je sai muka haɗu gaba ɗaya a ƙasar habasha kenan ga mu nan waɗanda muka zo daga garin makka kuma sannan mun zo ne ƙarƙashin umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama take cewa fa nazalna bi khairi darin ila khairi jarin tace sai muka sabka mafi wajen mafi alherin gida kuma sannan mafi alherin makwabtaka kaga kenan gidan da suka sabka shine ina ardul habasha sannan kuma makwabtaka kuma suna makwabtaka da sarki saboda sarki ne sabke su to wannan abin sai zaman to musu wata nutsuwa ta musamman sai ta ce aminina ala dinina muna masu amuntuwa da samun nutsuwa game da abin da ya shayi addininmu sai ta ce walam nakhsha fiha zulman ba ma tsoron duk wani abin da yake da alaka da zalunci kenan kaga ana an ba su kariya an ba su kulawa akan su yi addinin su yanda ya kamata to suna cikin wannan nutsuwar falamma ra'at quraishun anna qad asabna ardan wa amnan gharu minna lokacin da quraisha suka ga a mun samu mafaka mun samu inda muka je aka talallabe mu aka amshe mu da hannu biyu aka ba mu aka ba mu aminci da suka ga haka gharu minna sai suka kishiyanci abinda muka samu na na karramawa daga wajen wannan sarkin kenan wannan abin sai zamanto ya zamanto musu wani kalubale ne sabo kenan wannan mutanen da zuwa za su yi a can hallau su haɓaka duk yanda aka yi dai hallau su ƴan maka ne kenan kuma wa za su yi da aka ƙurisha mai suka yi fajtama'u sai suka haɗu ala an yab'asu ila najashi fina akan cewa za su yi aike za a aiko wasu ƴan aike zuwa ga najashi game da al'amarin da ya shahi su musulman da suka yi hijira li yukhrijana min biladihi wal yaruddana alaihim saboda ya hudda mu daga garin shi sannan kuma ta tsaya a nan ba ya tattara mu ya ruddana ya maida mu alaihim zuwa gare su kenan sai abinda suka dama da mu ummu salama take ce ana cikin haka bayan sun gama tattaunawa fa ba'asu amr ibn al-as wa abdullah ibn abi abi rabi'a sai aka aiko amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a wanda shi ma yana cikin tawagar wanda a baya ko mun ga umara ibn man ibn al-walid da umara ibn al-walid da shi a amr ibn al-as sannan kuma da abdullahi ibn rabi'a waɗanda duka suna daga cikin tawagan da su quraysha suka aiko da aka aiko waɗannan mutane guda biyu sannan kuma ƙarƙashin su akwai wasu mutane na daban fajama'u lahu hadaya sai aka shishirya abubuwa na kyaututtuka wali baɓari ƙatihi sannan kuma haka aka shirya wa fadawan shi ko kuma ka ce waɗanda suke malamai na yahudawa a fadar shi albitriq suka ce al'alimu minal yahud malami a cikin yahudawa ko kuma kenan malaman suke wannan wajen da aka shirya wa kowa irin nashi kyauta falam yad'u rajulan illa hayya'u lahu hadiyatan ala idatin babu wani mutum ɗaya da suka mance a cikin manya-manyan da ya kamata a basu wani abu sai da aka shirya ma kowa nashi kyauta mai zaman kanshi wa qalu lahuma su waɗannan ƙurisha suka cewa amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a suka ce musu idfa'u ila kulli bitriqin hadiyatahu kowane malami daga cikin waɗannan malamai ko kuma wannan manyan na fada a baiwa kowa nashi kyautan kabla an tatakallamu fihim kahin ku kai matakin da za ku iya magana a kansu kaga wannan salo ne wanda har a yau ana yin shi eh duk lokacin da aka ce ana so a cimma wata manuwa to sai a shunhuda wani abu kahin manuwar a bayyana ta eh ba haushe kita bakin da ya ci ya san kunya eh kaga anan mi suka ce a ba kowa irin nashi kyautar kaga idan aka aka musu nasha nasha da kyauta kahin ma a ce musu komi sun madfa'u ilaihi sannan kuma a wa kowa hadayahu irin kyaututtuka irin nashi fa in istata'tum an yaruddahum alaikum qabla an yukallimahum faf'alu kaji wani salo kuma yanzu bayan an ba da kyauta to ga manuhanmu nan wannan manuhar kuma an ba wa su batsariƙa waɗannan suke na fada wasu suke zaune a fada manya-manya an ba kowa nashi kyauta sai aka ce to kuma sai ƙursha suke ce wa su amur ibn al'as da abdullahi ibn abi rabi'a in kuka tahi in zai iya yiwuwa a ɗauko waɗannan musulman a ba ku su kahin ma na jashi ya magana da su to shi ne abin da ya kamata ku yi saboda in kuka bari ya yi magana suka yi magana to la'alla za a iya samun matsala kenan za a yi din matakin da za a bi kar ma a bar su yi magana yawwa a liƙe bakinsu sannan kuma su fadawa su ma an rihina su bakin dama yan daga an zo kawai suna sarki ce a wannan mutanen garinsu ne yan uwansu ne kazansu ne kawai a ba su koma da su haka ƙulisha suka faɗi wa abdullahi ibn amr ibn al-as da shi da abdullahi ibn abi rabi'a sai yake cewa faqadima alaihi ummu salama take cewa sai suka iso zuwa ga najashi falam yabqa bitriqun min batariqatihi illa qaddamu ilaihi hadiyatahu ba a bar wani malami ko wani bafade ba face sai da aka bashi irin nashi kyautar da aka shirya mushi fa kallamuhu kuma suka mishi magana bukatar mu kaza ce wasu ƴan garinmu ne suka yi hijira suka zo garin abinda muke so kawai ku ba mu hukuma da su magana ta kare fa qalu lahu innama innama qadimna ala hadha al-malik fi sufaha'ina suke cewa mun zo wannan gari kenan suke haɗewa su wannan batsarika ɗin ake haɗewa waɗannan fadawa don aka ba shi kyautar shi sai a mushi bayanin cewa ai mun zo wannan gari da mun zo wajen wannan mai mulki fi sufa ha'ina game da lamarin wawaye a cikinmu subhanallah sun wasafta masu iman da mi da wauta kenan wasu wawaye ne a cikinmu suka keɓance suka zo nan sufa ha'ina don haka faraku aqwamahum su waɗannan mutanen da suka zo suka yi hijira sun rabu da mutanensu mutanen ƴan uwansu fi dinihim game da abin da ya sha addininsu kenan sun bar addinin uwaye da kakanni sun bar addinin gargajiya sannan walam yadkhulu fi dinikum kuma ma babban abin ba su ma shiga addinin ka ba kai sarki ba su shiga addinin ku ba ku fadawa a dalilin haka fa ba'athna qaumahum sai mutanensu ƙaunuhun mutanen sai suka aiko mu liyaruddahumul maliku alaihim saboda sarki ya ɗauki waɗannan matasa ko kuma waɗannan musulman ya meka su zuwa ga amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a akan amai da su garin makka wannan shine abin da ke tafi da mu fa idza nahnu kallamnahu suka cewa su waɗannan batsarika ɗin kenan abdullahi amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a suke cewa su waɗannan fadawa in muka tayi fada idan ma magana ya kama za a yi magana to fa idza nahnu kallamnahu idan muka ma sarki magana ku aikin ku fa ashiru alaihi bi an yaf'al kawai sai ai wannan abin da ya kamata ai kenan a maida su zuwa garin su sai an gama kamar da ake samun fada suna cin albasa da bakin da bakin sarki kenan shine abin da suka ambata musu kenan ga takun da za a yi daga an je fada aka fara magana kawai ɗayan ku sabi magana ce a wannan kawai a tattara amira a meka musu sai da su qalu naf'al sai waɗannan fada suka ce a wannan abu mai sauki tunda an samu kyaututtuka an sha abubuwa yanzu wannan in kuka zo aka yi magana abinda za mu ba da goyon baya akai kenan naf'al summa qaddamu lin najashi hadayahu yan sai babban kuma shi ma sarkin najashi aka bashi irin nashi kyaututtuka wa kana min ahabbi ma yuhdunahu ilayhi min makkata mafi kyawu ko mafi soyuwan abinda za a bashi a matsayin kyauta shi sarkin shine al'adimu idan ka ce al'adimu shine fata wadda aka jeme ta aljildul madbugh fata wanda aka jeme aka jeme aka hudda gashin kenan saboda ana ayyuka daban-daban da ita wannan shine mafi abinda shi sarkin ya hiso da kyauta sannan kuma wa zakara Musa ibn Uqba annahum ahdu ilayhi farasan banda wannan fatin da aka kawo mishi kuma an kawo mishi kyautar doki sannan wa jubbatu dibajin kuma an kawo mishi wata wata riga wata alkabba wadda take da aka sarkafa mata dibaji kenan kalan tisi ne mai tsada a wannan lokacin kenan su ne kyauta da aka baiwa shi najashi an ba shi fatoti wanda aka jeme su an ba shi doki sannan kuma an ba shi kala da kaya falamma adkhalu alaihi hadayahu qalu lahu ayyuhal malik da suka zo suka suka meka mishi nashi kyauta suka shigo da kyautar sarki sai suka ce ya ya kai sarki inna fityatan minna sufaha lalle wasu matasa a cikinmu yana mu mutanen garin makka sufaha waɗanda suke wawaye fara ku dina qaumihim sun rabu da addinin mutanensu sun bar addinin mu gabaki ɗaya addinin gargajiya sun bari ba a yi sannan walam yadkhulu fi dinika ko ba su shiga cikin naka addinin ba kenan irin magana da aka bawa fadawa ba su shiga addininka ba waja'u bi dinin mubtada'in la na'rifuhu ka ji karfin halifa wai sun zo da wani addini wanda yake kirkirarre kenan wata bid'a sabuwa wanda mu mu san shi ba mutanen garin baka suke ce an zo da bid'a sabuwa abu wanda yake kirkirarre muhdath la na'rifu mu san shi ba wa qad laja'u ila biladika waɗannan matasan sun zo garinka wa qad ba'athna ilayka fihim asha'irahum aba'uhum wa a'mamuhum wa aqwaqawmuhum sannan waɗanda suka aiko mu kuma zuwa gare kan nan akan ka ba mu su maida su gida asha'irahum sune famin su al'ashira kenan fami ce kenan kowa daga cikin wanda suka zo na famin shi da ta zamna ta yi ba da umarnin cewa a ba da wani a maida shi a ba'uhum uwayensu wa a'mamuhum da baffanninsu wa qaumuhum da mutanen maganinsu gaba ɗaya kowa ya yarda akan cewa a maida su litaruddahum alaihim ka ɗoke su ka ba mu su mu maida su fa innahum a'la bihim ainan saboda su waɗannan faminsu uwayensu baffanninsu kazansu waɗannan su ne mafi a'la bihim ainan su suka hi ƙololuwan saninsu sama da wani wanda ba su ba kenan mutanensu ne ɗiyansu ne jikokinsu ne kazansu ne kenan a ba su su su koma zuwa gare su fa innahum lan yadkhulu lan yadkhulu fi dinika fatamna'uhum lidhalika suka ce wa najashi amr ibn al-as da shi da abdullahi ibn abi rabi'a suka ce wa najashi waɗannan mutanen da kake gani kuma har abada ba za su shiga addinin ka ba saboda sun san abin da suka zo da shi ba addinin nasaranci bane ba lan yadkhulu fi dinika fatamna'uhum lidhalika balantana ma ka hana mana su mu maida su kaga kenan sun bar namu addinin kuma kai ma naka ba su shiga ba kuma ba za su shiga ba kenan babu wani dalilin da zai sa ka yi mi ka rike su kawai ba mu abin mu koma da su da suka gama bayanin su fa gadi ba sai sarki ya fusata na jashi ne hushi sun makala sai ke cewa la'amrullah la'amrullahi wannan kalma ce ake ambata ta game da abin da ya shahi rantsuwa kamar ka ce ina rantsuwa da wanzuwar ubangiji subhanahu wataala saboda bai da ƙarshe wa huwa al-akhiru shi ne al'amurullah la'aruddahun najashi yake cewa sam ba zan ba ku ku koma da su ba hatta adu'uhum har sai na kira su fa'ukallimahum in musu magana in saurare su wa an zur ma amruhum kuma in duba in ga al'amarinsu ya yake yadda kuka haɗin ne ko kuma a akwai abin da ake rirrihewa to wannan shi kuma shine muntaqad diqqa na abin da ya hankali duk mutumin da yake kololuwa yana da hashiya wanda suke fadawa to ba lalle bane wasu abubuwa su iya faruwa ya iya gane hakikan abin da ke faruwa saboda kowane lokaci an yi mi an sha makance shi an kange shi kaga shine abin da aka ma su fadawan kenan daga an zo kawo fadar sai a wannan abada su a sai da su amma da ke sarki ne wanda yake adali kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma wannan shine iya adalci ya zama to ka saurara kahin kai mi kahin kai hukunci yace wallahi bazan baku su ba har sai na kirayo su na saurare su na musu magana sun mun magana sannan in duba in ga me ya kamata in yi yace qaumun laja'u ila biladi واختاروا جواري على جواري غيري ya ce waɗannan mutanen dole ne a ni a gare ni sarki in musu adalci me yasa ya ce mutane ne waɗanda laja'u sun zo ila biladi zuwa garina sannan kuma waktaru jiwari sun nemi makwabtaka da ni suka zaɓi garina a kan garin duk wani wanda ba ni ba kenan ba banza suka yi wani abin ba ta gane jashi kwarai mutum ne wanda yake jihibiz ne haziki ne kwarai da gaske fa'in kanu kama ya kulun in ya zamanto sun kasance kamar yadda kuka faɗi najashi ce ai abu ne mai sauki radattuhum alaihim sai in maida muku su sai in ba ku ku kai mutanen garin makka sai abin da za su yi da su amma wa in kanu ala ghairi zalika mana'tuhum in ku ya zamanto idan na saurare su naji abin da kuke faɗi akan su daban abin da suke faɗi daban to zan hana su ba zan ba ku su ku kuma da su ba to kaga wannan shine shine shine iya muntaka na hankali ka saurara kai hukunci yanzu a cikin tarihin mulkin da suka gabata a baya idan kana bibiyan tarihi akwai mulkin da zai faɗi shi sarkin da kanshi bai san ba ya aka yi sarkin mulkin wata bai sani ba saboda kullum bayyana mashi ake komi lahiya launi ashe ba lahiya launi ba to kaga irin wannan irin wannan makin shi da suna sarki mai mai adalci mai hankali a daidai lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayyana yayi uhudu yayi badar yayi badar yayi uhudu an yi ahzab manzala ya ɗauki wasiƙu ya rika aika wajen jaziratul arab daga cikin waɗanda aka aka aika wannan wasiƙar akwai sarkin faris ana kiran shi da suna kisra lokacin da aka kai mishi wasiƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka musulunta ka kubuta ka tsira al'umma ka ta tsira بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى كسرى daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa Kisra wannan kalma kawai kawai sai tashi tsaya a fusace ya yace ya ya za a yi a rubuto wasiƙa shi da irin mulkin da yake da wani balarabe makiyayi wanda ba kaza ba kaza ba kaza ya faɗi maganganu akan manzon Allah yace ya za a yi fara faɗin sunan shi ka hanya ka sunana kawai ya amshi wannan takardar da aka wannan wasiƙar ya ciccira ta aka zo aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ciccira wannan takardar manzon Allah ya ce mazzaqa mulkahu manzon Allah ya ce ya cire mulkin shi kuma wallahi abin da ya faru kenan ya cire mulkin shi kuma ya ciru to amma kaga shi najashi mutum ne wanda yake haziki ne yace a zan saurare su in haka nan ne abin da kuka hodi akan su sai ku taye su in ku ba haka nan bane ba to ba zan ba ku su ba shine yake cewa anan yace walam adkhul bainahum wa bainahum yace bazan shiga tsakanin mutanen garin makka ba da su waɗannan matasan da suka yi hijira suka zo sai ke cewa walam an'am ainan walam an'am ainan yake cewa ai ba zan samu nutsuwar zuciya ba shine ma'ana haka nan walam an'am ainan ko kuma kace ai idanun shi ba za su samu nutsuwa ba kina shine jashi yake hodi har sai ya kirayo su ya saurare su ba haka ba kawai abin da aka zo aka faɗi mishi kawai tattara ya bada su ya ce lam an'am ainan idanuna ba za su samu nutsuwa ba haka kuma zuciyata ba za ta gamsu ba hina saurare su malike cewa wa zakara musa ibn uqba anna umara'ahu asharu alaihi bi an yaruddahum ilayhi ya lemar kuwa yanda su amr ibn al-as da abdullah ibn abi rabi'a suka hadi musu da aka zo fada ma wannan fada wannan shi najashi asharu alaihi suka ma najashi ishara bi an yaruddahum ilaihim cewa ya tattara kawai ya basu wannan mutane ƴan uwansu ne su wannan ƴan uwansu ne tattara ka basu mai da mutanen su kawai faƙala sai na jashi ya ce la wallahi a'a ina rantsuwa da Allah hatta asma kalamahu ba zan ba da su ba har sai na saurari maganarsu wa a'lamu ala ayyi shay'in hum alaihi kuma in san wai su waɗannan mutanen akan me suke ashe kaga wannan dalili ne shi ma sababi ne na samun me na samun tsirar shi tun daga ne musulunta falamma dakalu alaihi sallamu walam yasjudu lahu kamar da aka karanta a baya suna shigowa fada suka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walam yasjudu lahu basu sunkuya ba suka risuna suka yi sujada ga sarki faqala ayyuha ar-rahbu ala tuhaddithuni ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم سينا جاشي كي تشيو أيها الرهب ياكو كمان توغا كو ديليغاسيون إن تشغو إذا كانت الرهب دغا متون أكو زوا متون ترى kira an yi seleksiyonin wasu mutane an zaɓi wasu akan su zo su tattamna da shi sarki suna zawa sai ka ce musu ya ku wannan jama'ar daga kenan daga uku zuwa tara sai ce ala tuhaddisuni ba za ku bani labari ba malakum la tahyawni me yasa ba kwa gaida ni kama yuhayyini man atani min qaumikum kamar yadda mutanen ku da suka zo waje na suka gaida ni kenan Amr ibn al-As da shi da Abdullah ibn Abi Rabi'a sannan kuma da Umara ibn al-Walid da sauransu da suka zo ba zubiya suka suka yi sujada ga sarki sai na jashe yake cewa me yasa ba za ku irin gaisuwar mutanen ku ba yace fa akhbiruni maza taquluna ku bani labari me kuke faɗa fi Isa game da Isa alayhi salatu wassalam sannan kuma wa ma dinukum wai ku menene ma addininku tambaya uku kenan ko na farko me yasa ba su gaisuwa ba irin na fada na azibe a rursinawa sarki na biyu me suke faɗi game da abin da shayi Isa sannan na uku ko me addininku ya ce musu a nasara antum shin ku krista ne nasarawa ne kalula suka ce a faƙala a fa yahudun antum ya ce kenan yahuda ne ku kalula suka ce a ba yahuda ba ne mu kala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala dini ƙaunikum kenan kuna kan addinin mutanen ku ko kalula suka ce a nan ma babu mu a ciki bin ma kiristanci bin ma yahudanci bin ma gargajiya kalu kala fama dinukum sai na jashe ce to ku me addinu kalu sai suka ce al-islam addinin mu shine musulunci kala sai na jashe yake cewa tare da cewa yana da ma'lumat yana da ilimi akan abin da shi musulunci ya karanta a cikin littafin su sai ya ce musu wa mal islam to ku addinin ku musulunci me musulunci qalu he suke cewa na'budullaha la nushrik bihi shay'a muna bautawa Allah ba ma tarayya da shi da kowa a cikin bauta wannan me yake maka nuni cewa tauhidi da kuma kore mi shirka shine asalin musulunci duk abin da zaka yi na musulunci to karka kusanci shirka kaga amsar da Ja'far ya bada Ibn Abi Talibin amsar da ya bada akan abin da ya shahi musulunci ya ce bautan Allah sannan kuma kar a yi shirka ga Allah to wannan amsar da ya bada na jashi sai ƙara tambaya kala sai ya ce man ja a kumbi haza wannan abin da ka ambata wa ya zo muku da shi kalu sai suka ce su kenan tawagar ja'far yake cewa ja'ana bihi rajulun min anfusina wanda ya zo mana da wannan addinin wani mutum ne irin mu a cikin mu min anfusina laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin ku yake mutum ne irin jinsin halittar shi amma daraja kuma da daukaka ba ɗaya ba ne ba ba maganar ɗan adam ake ba magana halittun ubangiji ne babu mai daraja shi sallallahu alaihi wasallam kuma shine sayyid walad adam shine jagora na diyan annabi adam kakkafin su sai amma kuma yace wala fakhara bana alfahari da wannan tawadu da nuna komi na waye na Allah ne na ubangiji ne yace ja'ana bihi rajulun min anfusina qad arafna wajhahu wa nasabahu yace mun san huskar shi kenan yanayin shi kenan mun san shi wane ne yana ba rana kai tsaka ba kawai wado ce a ni annabin Allah ne a dama mun rayu da shi mun san shi keke da keke wa nasabuhu ko mun san dangantakar da yake da ba'asahu Allah ilaina Allah ya aiko shi zuwa gare mu kama ba'asar rusula kamar da Allah yake aika da manzanni ila man qablana zuwa ga waɗanda suka gabace mu fa amarna bil birri was sadaqa ya umurce mu da albirru su ne a ta'a duwar aikin biyayya ga Allah subhanahu wataala shine abin da ke umarta mu sannan kuma wa sadaka ya umurce mu akan yin sadaka taimakawa da agazawa wal wafa ya umurce mu akan cika alƙawali duk abin da aka yi a cika kar a yi zamanto ana saba alƙawali sannan kuma wa ada'il amana ya umurce mu akan mai da amana a yanda aka ba mu ita kenan kar mu ci amana wani hana an na'abud al'ausana kuma ya hana mu akan bautan gumaka al'aslam wa amarana bi ibadatillahi wahdahu la sharika lahu ya umurce mu akan mu bauta wa Allah shi kadai kar mu sanya wa ubangiji tarayya a cikin bauta wannan shine wanda ya zo mana nan mutum ne a cikin mu mun san shi mun san dan gidan wane ne Allah ya aiko shi zuwa gare mu kamar yadda Allah yake aiko da manzanni a al'ummar suka gabace mu ya umarce mu da aikin da'a ga Allah ya umarce mu da yin sadaka ya umarce mu da wafa cika alƙawali ya umarce mu da kiyaye amana ya hana mu akan bautan gumki sannan kuma ya umarce mu akan mu bauta wa Allah shi kadai kar mu sanya mushi abokin tarayya kaga abu shidda ko Jafar yake cewa fa saddaqnahu da ya kira mu zuwa ga waɗannan abubuwan saboda abu ne wanda yake ya tamasha ma a fitratul insan yana tahiya akan fitrar ɗan adam sai muka gaskanta shi sannan kuma wa arafna kalam Allah ko muka gane muka san maganar Allah subhanahu wataala shine alqur'ani mai girma sannan kuma wa alimna anna allazi jaa bihi min indillah muka tabbatar da cewa wannan abin da yazo da shi wallahi daga wajen Allah yake saboda babu abin da ba a yi ba komi an gwada an gaba ci an ce bokanci ne an ce sihiri ne an ce kaza ne an ce ba abin da ba haɗi ba amma ƙarshe kowa ya san ce abin da aka faɗi ba haka nan bane ba shi yasa yace anan wa alimna kenan kaga magana ce alimna annal ladhi jaa bihi min indillah magana ce akan tsawon binciken da suka yi da kaiwa da kawo akan mas'ala a karan kanta suka gane wannan abu kai wannan abin daga Allah ne sai ke cewa daga nan falamma fa'alla zalika da muka aikata haka muka yi imani da shi adana qaumuna sai mutanenmu suka rika mana kiyayya da adawa suka nuna cewa mun huto da wani abu sabo wa'adun nabiyya sadiqa kuma suka yi kiyayya ga wannan annabin mai gaskiya wa kazzabu suka karyata shi wa aradu qatlahu kai sun ma nufaci kashe shi sannan wa araduna ala ibadatul awsan kuma suka so akan mu rika bautawa gumaka kenan mu bauta Allah subhanahu wataala muka ga to wannan abun ai ba za ta sabu ba ba zai yi ba ba ku ka halice mu ba ba arzikin ku muke ci ba arzikin Allah muke ci suka ce fafarar na ilaika sai muka gudu da addininmu zuwa gare ka na jashi bidini na da addininmu wa dima'ana da jininmu saboda kar su kashe mu min qaumina daga cikin mutanenmu saboda kar su mana illa wannan shine abin da ya kawo mu kuma wannan shi dalilin zawan mu to bayani ya hoto hili yanzu na jashi ya dauki bayani qala wallahi yana kammalawa Ja'far sai na jashi ya ce ina muku rantsuwa da Allah inna haza wannan abin da ya faɗin nan ya ce laminal mishkatin lati kharaja minha amru musa wallahi iya daga cikin taska wadda al'amarin annabi musa alaihi salatu wassalam ya hutu daga cikinta kenan manzanci ne irin magana wa warqa ibnu nawfal yace zakan namusul ladhi nazala ala musa tahiya ce daya shi ne ce inna haza laminal mishkatin lati kharaja minha amru Musa qala Ja'far sai Ja'far yake cewa yanzu kin an bashi amsa akan addinin da ake yi yace wa amma tahiyatu amma gaisuwa kuma fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhbarana bi anna tahiyata ahlal jannati salam ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin gaisuwar yan aljanna ita ce assalamu alaikum ba maganan sun kuyo ba ko durkusu ba shi bane ba sannan wa amarana bi zalika ya umarce mu ka haka nan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh amma babu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala babu shi wannan ta'ala ba bai tabbata ba amma za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu wannan ya tabbata sannan kuma duk lokacin da kai za a rika baka lada goma goma goma assalamu alaikum lada goma wa rahmatullahi ashirin wa barakatuhu talatin wa maghfiratuhu arba'in to wannan shi ne abin da ya umarci mu wa amara na bizalika sai ya ce fa hayyaynaka billazi yahya ba'duna ba'dan sai muka gaida ka da abin da shashen mu yake gaida shashe shine mi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kenan shine gaisuwa da suka mana jashi ba su zube suka mushi sujada ba amsa ta biyu ta samu go yace wa amma isa ibn maryama amma bayani akan isa ibn maryam sai ce fa abdullahi wa rasuluhu isa dan maryam bawan Allah ne manzon Allah ne kalimatuhu kalma ce ta ubangiji alqaha ila maryama wanda aka yi ta zuwa ga maryam ka, ka lafazin kun fakana ila maryama wa ruhun minhu kuma rayuwar annabi isa busar rai ne daga ubangiji subhanahu wataala sai ce wabnil azra al-batul kaga anan ya ƙara mishi amsan abinda ma bai tambaya ba kaga bai bai tambaye shi ba akan mahaifiyar annabi annabi Isa sai ce kuma wabnil azra shi annabi Isa da ne na al-azra budurwa al-batul war ta kame game da abin da ya shahi aure ba ba ta aure ba kenan ta ta nisanci abin da yake aure lokacin da Ja'far ya gama wannan bayanin fa'akaza udan ai fa'akaza najashi udan sai najashi sai ɗauki wani wani wani haki ko wani ɗan icce wa ƙala sai ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma za dabnu maryama ala haza wazna haza ud wannan abin da Ja'far ya ambata ma za shi ibnu Isa ibn Maryama ma za da bai karu ba akan bayanin Ja'far yace ala wazani hadha ud ko daidai da wannan ɗan hakin bai ƙaru ba akan bayanin annabi isa ɗan maryam yanda ja'afar ya faɗi haka bayanin yake faƙala uzama'ul habasha yanzu sai masu kyaututtuka kuma eh su za su ɗauki bayani za su yi barazana da cewa za a yi mai za a amshe mulki bai wuce wannan ba faƙala uzama'ul habasha suka ce wallahi sarki muna maka rantsuwa da Allah la in sami'atil habasha la takhla annaka muna maka rantsuwa da Allah in habashawa suka ji wannan bayanin da kake yi za su tsige ka daga saman kujerarka faqala wallahi la aqulu fi isa ghayra hadha abada yace wannan bayanin da Ja'far yayi bazan taɓa faɗin wata magana ba akan annabi isa in ba irin ta ba sannan kuma wa ma ata Allah nasu fiya mutane ba su ma Allah da'a ba a kaina yace hina radda alayya mulki lokacin da Allah maido mul mulki na kenan mulkin ya taba gusawa kuma ubangiji ya sake bashi daman zawwa ya sake zama a mutanen nan mi suka yi tsina namu ne mulkin na Allah ne sake maido mun shi yace kenan mulkin shi lokacin da mutane suka aka kai aka kawo ya zama to mulkin ya gusa sun yi maido mulkin ba su iya ba saboda mulki al'amarin na ubangiji al'amarin na ubangiji yace mutane ba su iya ba akan radda alayya mulki su maido mini mulki na yace haka kawai shikenan ziqan fa ati'an nasa sai in ma mutane da'a da abin da suke so fi dinillahi a cikin addinin Allah ya zama to a bana hodi ba saboda kasta da bore sun ja su bore ba yace ba yanda za yace ma'azallahi min zalika ina neman Allah ya kare ni daga haka akan in wadu wani abu kawai don isa mutane su ji daɗi amma in saba da ubangiji na wa qala yunus ibn abi ibn ibn ishaq an abi an ibn ishaq fa arsala ilayhim an-najashi fa jama'ahum sannan wata riwaya kuma ta daban najashi yayi aike zuwa gare su fa jama'ahum sai ya hada su ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة باب وان أبن ديه فساتاوا كو هي زمان تو أبن داموا ga Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Abi Rabi'a wannan da suka zo da kuma Umara ibn al-Walid ba abin da suke kyama kamar mi min an yasma'a kalamahum akan najashi ya saurari maganar su su Ja'far wannan musulman da suka zo iya abin da ba sa so shine kan ma a yi magana kawai a umshe su a haka nan kawai a ba su mera su falamma ja'ahum rasulun najashi ijtama alqawm lokacin da dan sakon najashi ya isa zuwa ga su Ja'far sai suka hadu fa qalu suke cewa ma za ta quluna mu kuke fada qalu suke cewa wa ma za naqul naqulu wallahi ma na'rifu wa ma nahnu alayhi min amri dinina aka tura wasu najashi ya ɗauki wasu mutanen tawaga sai tura su wajen su ja'far ibn abi ɗalibin da suka je suka haɗa soje guda sai suka ce musu ma za ta kulun ku da kuka zo bakunta wannan garin me kuke cewa kamar me kenan ana so a saurare su a jin me suke tare da shi sai suke cewa wallahi wallahi naqulu wallahi ma na'rifu abinda muka sani shi zamu faɗi wa ma nahnu alaihi min amri dinina abinda muke kai na al'amarin addinin mu shine abinda zamu faɗi muku ba za mu faɗi muku wani abu ba ya zamanto sabanin abinda ke kan addinin mu wai dan a bar mu mu zama a ƙasa habasha sannan wa ma ja'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama da abinda manzanmu yazo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abinda yazo da shi shine abinda zamu haɗi muku suka ce ka'inun min zalika ma kan duk abinda zai faru ya faru amma gaskiyan addinin mu da gaskiyan abinda manzon Allah yazo da shi shine abinda zamu ambata muku falamma dakhalu alaihi kana alladhi yukallimuhu minhum Ja'far ibn Abi Talib da suka shigo wajen sarki wanda yake magana shine Ja'far ibn Abi Talib fa qala lahu dan najashi sai najashi yake cewa Ja'far yace ma hadha din allazi antum alayhi an ce kuna kan wani addini ku ba krista ba ku ba yahudawa ba ku ba yan gargajiya ba akan me kuke faraqtum din qaumikum kun bar addinin mutananku walam tadkhulu fi yahudiyyatin wala nasraniyatin ku ba ku shiga yahudanci ba ku ba ku shiga nasaranci ba fa qala lahu ja'far sai ja'far yake ce ayyuhal malik ya ya sarki yace kunna qauman mu mun kasance mutane ne ala shirki na abdul awsan akan shirka muna bautan gumaka wa na'kulul maita muna cin mushe wa nusi'ul jiwar muna muna na makwabtaka yastahillul maharim ba'duna ba min ba'din muna halatta abin da yake haram shashen mu akan shashe fi safki dima'i ta bangaren da ya shafi zubar da jini wa gairi da makamantan wannan ayyuka ne na banna ga sunan muna aikata su masu yawa wanda kaga iya makurar banna a ban kasa babu kamar shirka ga Allah subhanahu wataala yace muna aikatawa dabba in ta mutu za mu heɗe mu ci ana ga wannan ai ba wani abu ne ba kamar da suke cewa ya za a yi wai ku ƙi cin kashewan Allah ku ci kashewan ku saboda in ta mutu haka kenan Allah ne kashe ta a fahimtar su in kuma ku kuka yanka kenan ku da kuka kashe ta kiyasin hankali shi ma na abin da ya shayi maguzanci to suna cin mushe sannan kuma ga muna na makwabtaka ba ruwa kowa da kiyaye haƙƙin makwabtaka sannan kuma kowa zai iya yin ta'addanci akan dan uwan shi yanzu ka duba Amr ibn Asgo da Umara ibn Walid karatun da ya gabata me yake ce mishi ce ma matakka shi Umara yake cewa yace yace Amr yace ce ma matakka ta sumbace ni maguzanci ne to akan haka muke yace muna kan wannan tsarin yake cewa fi safki dima'i ga zubar da jini aus da khazraj mutanen garin garin garin madina sun yi shekara jini tsakaninsu ya kai shekara arba'in in ka aihida sai ka ce to tsakaninku da famiwa ne akwai jini daga inda muka tsaya kuma kuku dasa daga nan haka suke Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sababin shi fa allafa baina qulubihim Allah ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum inda zaka bada abin da ke ban kasa gaba ɗaya ba zaka iya hada su ba amma sai gashi sun hade sun zamanto uwa ɗaya uba ɗaya bal kai sama ma da haka nan to shine ana yake cewa zubar da jini ana gaba komai bane ba kadu Umar iya daga cikin sababin musulmi shi Quraisha ana gindin Ka'aba darun nadwa ana ta maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Umar bai musulunta ba yace ku magana magana ɗaya sai magana ake ana maimaita yace ku bari in je kashe shi kaga saboda me saboda zubar da jini su a wajen su ne ba wani abu bane ba ba wani abu bane ba to shine anake ta fi safki dima'i wa ghairiha da ma wasu abubuwa makamantan wannan sai Ja'far yake cewa Najashi yace la nuhallilu shay'an wa la nuharrimu wala nuharrimahu ba ma halatta komi ba ma haramta komi me ma'ana haka komi halal ne komi kuma haram ne kawai abin da kaga dama za ka yi muna cikin wannan rudanin fa ba'atha Allahu ilaina nabiyyan min anfusina Allah ya mana dace da kyauta ya aiko manzo ko manzon ma dan garin mu na'arifu wafa'ahu mun san cika alƙawalin shi wa sidqahu mun san gaskiyan shi wa amanatahu mun san amanan shi ana cikin haka fada'ana ya kira mu ila an na'budallaha akan mu bauta wa Allah wahdahu la sharika lahu mu dayanta Allah da bauta kar mu sanya mushi kishiya wa nasilul arham mu sarar da zumunta wa nahmil jiwara mu kiyaye makwabtaka wa nusalli lillahi azza wa jalla wa nasuma lah mu yi sallah dan Allah mu yi azumi dan Allah wala na'budu ghayrahu kar mu bauta ma wani Allah wani alheri kai wani alheri muna cikin wancan rudanin wa aka zaka dora mu akan wannan da haka mu kuma sai muka bi shi wannan shine maganar Ja'far wani bangare daga cikin maganar shi akan abin da shayi na jashi malaci wa qala ziyad an ibn ishaqa fada'ana ila Allah Ja'far yake cewa wannan manzon da yazo ya kira mu zuwa ga Allah lin wahidahu akan mu dayanta Allah wa na'budahu mu bota wa Allah shi kadai wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una mu bar duk abinda muke bautawa da mu da mahaifanmu min dunillah min dunihi kuwa bayan Allah min alhijarat na duwatsu ne wal awsan da dukkan wata kazamta wani gumki sannan wa amarna bisidqil hadith ya umurce mu akan mu zamanto masu gaskiyar magana wannan duka iya daga cikin mabadi na addinin musulunci al-mabda'ul awwal at-tauhid ka dayanta Allah karka mu shirka shi yasa wajibin mutum musulmi wannan abin da ya sha dayanta Allah ya zama to shine abin da kake dora sama idanunka kowane lokaci ka bauta wa Allah shi kadai kakka yarda wani mutum ya sa ka bauta ma wani Allah da sunan ko malami ne ko shi ya kai wuri kaza ko kaza ko kaza ko kaza karka yarda a raba ka da Allah in aka raba ka da Allah an raba ka da komi duk abin da ka samu in baka samu Allah ba ka rasa komi tun ya tsaya akan ɗayanta Allah kaga abu na farko kuma wallah hatsarin bautawa wani Allah rudanin da kake ciki har abada ba za ka samu gamsuwa ba kawai in ana rudadde karshe an aka zo kanka an tsaya yanzu misali a cikin al'ummar da muke rayuwa ka ɗauki mutumin da ya yarda da in tsubbu da masu da bokaye babu ruɗaɗɗen mutum irin shi babu kullum a cikin ruɗu yake sannan kuma ba ran da zai taɓa samun gamsuwa da nutsuwa a cikin rayuwar shi saboda kullum tsammani yake kaza ya yana tsammanin kaza a yana tsammanin kaza ka dogara ga Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut Allah ce ka dogara ga ubangijin da yake rayayye ne ba ya mutuwa bokan da zaka je zuwa gare shi da tsubbun yana iya hana ma kai shona abu la yamliku li anfusihim barran wala naf'an wala hayatan wala nushura bai mallaka wa kanshi komi ba rishin lahiya an tazo rishin lahiya zai in mutuwa tazo mutuwa zai in kariyan wani abu yazo karyewa zai ba abin da zai hana bai iya mallaka wa kanshi ba ya kawar wa kanshi wani abin da yake na cutarwa ya za a kai ya kawar maka kana bata maka kanka lokaci ka tsaya ka bauta wa Allah shine bayanin da Ja'far yake kaga anan maganganu da riwaya daban-daban ta bangare daban-daban duka dai magana akan a bauta wa Allah shi kadai kar a sanya mushi abokin tarayya a cikin bauta to sai aka samu su mutane a yau sun musulunta amma kuma sun ɗauki shirka a matsayin mai kayan ado sun ɗauke ta a matsayin mai abin abin tutiya har mutum zaka yana takama cewa iya da malamin tsubbu na yankan shakku yana da bokaye bal asali har zuwa ake ana hayansu daga wasu kasashe a kawo saboda sosiyo na aiki me kake nema a duniya in ka samu sai mi ba abin da za ka yi da shi me za ka yi da shi me wacce baka cika sha dai ka dan rataye wani tsumma ka yi zuwa kana zanwa har lokacin ka yi ba abin da za ka yi shi da iya abin da rayuwa gaba ɗaya da kushe ta duk abin da za a ce kaza a ce kaza a ce kaza labari in mi ka mallaka in mi ka tara in mi kai kaza wannan dai bukatar na rayuwa bai wuce wannan ba to dan me zaka saba ubangijinka da zaka je zuwa gare shi au an aukaraha ko kana so ko baka so ko ka yarda ko baka yarda ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka tayi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah maida ku za'i maida ka za'i yanda ka zo din nan kama bada ana awwala khalqin yu'iduhu Allah ta wa'adan alaina inna kunna fa'ilin to shi ne abinda Ja'far Ali yake ambata ya kiraye mu akan bauta wa Allah mu dayanta Allah da bauta kar mu sanya wa ubangiji kishiya a cikin bauta sannan mu bar abinda muka samu uwayen mu suna yi uwayenka ba hujja bane a addini babu yanda za ka tsaya gaba Allah ka ce uwarka ko babanka ko mammarka ko kakanka ko mutanen garin ko mutanen ango innahum lan yughnu anka min Allah shay'a musu yi maka komai sannan wa amarana bisidqil hadith ya umurce mu akan gaskiyar magana gaskiyan zance in za mu yi zance mu faɗi gaskiya wallahi wajibin mutum musulmi ne ka duba kaga matashi addini kenan fa bautan Allah shi kadai ka sanya wa Allah kishiya da gaskiya ashe duk mutum musulmi ya ji tsoron Allah zama to mai gaskiya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ce ku ji tsoron Allah kuma su imani ku zama to masu gaskiya ko da sama za ta haɗu da ƙasa ka zama mai gaskiya ba abin da za a yi kuma wannan gaskiyar da za ka ƙanƙamewa ita ce mutuncinka da gatanka a nan duniya da gobe kiyama kaga matashiyar addini yana da alaƙa da abin da shi gaskiyar zance in za ka yi magana wa kululin nasi usna ka yi magana kyakkyawa sannan kuma ka yi magana da yake gaskiya ne wa ada il amana kuma abin da ya shahi amana a kula da ita kar a watsar da ita kar a nuna cewa cin amana ya zamanto wani abin da yake kaman abin ake shi da suna wani wani shi'ar wani symbol ko wani alama da ake gane mutane sai ana tantancewa amana ta yi karanci manzon sallallahu alaihi ya ambata mana cewa awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amana farkon abin da za ku fara rasawa a cikin addinin ku ita ce amana sai a rika kwatamce ana ta ku je waje kaza akwai wani akwai wata wannan mutumin amini ne wannan mutumin iya da amana sai ka tara mutum dubu da wahala ka hudda mutum goma a cikinsu aminai iya daga cikin asharar sa'a mazala ce iza buyi'atil amana fantaziri sa'a daga lokacin da ya zama to an walakantar da amana mazala ce ku jira tashin kiyama to iya daga cikin matashiyar addini tun karon farko abubuwan da sun suka jayo hankalin mutane suka amsa daga ciki akwai kulawa da amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurta mu akan dukkan abin da ke amana ne amana na kuma bangare ne daban-daban majali ne mai fadi idanunka amana ne a gare ka kunnenka amana ne hankalinka amana ne duke da Allah baka amana ce aikin da Allah ya sa ka samu amana ce duk abin da Allah ya jaddada akan ka na ni'ima da Allah ke jaddadawa bayi amana ce Allah ya baka a gare kuma Allah nazirun yana mai kallon kaifa ta'amalu da me kuke inda zaka aikata za ka yi saboda shi za ka yi akan tsarin shi ko kuma za ka bi gaban kanka za ka bi gaban kanka ya zama to lalaci kawai kake ba kariya abin kumya mutum musulmi ya rika kare abin da yake ya san ba haka nan bane ba gaskiya ba ba hankali ba kai koma a al'adancin ba al'ada ba amma ka hoto ka yi mursisi kana ga ai an taka doka kaza an taka dokar ne wace doka ce take zamantowa doka in ba ta ubangiji ba wacce qabilatul lil qalil wani abu ne wanda kana iya amsa kana iya kuma da shi kai ka rubuta shi me yake kira me ba haushe yake cewa da kai da kaya mallakan wuya ne ku ka rubuta abun ku yau ku ga dama yau ku zauna ku ce kai wuri kaza a soke shi wuri kaza a soke shi wuri kaza a soke shi Allah taimake mu sidqul hadith gaskiyan zance da kiyaye amana wasilatul arham da kiyaye zumunta wa husnul jiwari da kyautata makwabtaka sai ce wal kaffi anil maharimi wad dima duk abin da ke haram ne ku kame sannan kuma kar ku aikata shi wad dima ku kare jinanan ku kar ku zubar da su wa nahana anil fawahish ya hane mu akan duk wani abin da ke alfasha musulmi duk abin da ke alfasha ne iya cikin matashiyar addini wannan kalmomin su ne musulman farko suka ji suka yi imani yau kai da sunan musulunci kana ba mu alfasha kariya arun alaika kayan kumya ne a gare ka kayan kumya ne a gare ka Allah duk abin da kake takama da shi arziki ne Allah ya maka arzikin Allah maka don mi za ka tsaya ka ba ma abin da ka san ba gaskiya ba ne ba ba daidai ba da ka ba shi kariya don mi duk wa abin da za ka yi ba ruwan Allah da artikul kaza artikul kaza abin da Allah ɗora maka na shari'a da shi ne Allah zai maka hukunci baka zuwa gaban Allah ka tsaya ka ce ai ka ce ai article kaza hana kaza a bautan Allah Allah ya aiko ka nan duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai aiko ka bane ka kare wani article ka bauta wa Allah shine abin da Allah ya saka duk wani abin da ba shi ba to wallahi wajibin ka ne ka janye jikinka daga cikin shi amma alfasha ka rika tallata ta kana ba ta goyon baya subhanallah kasa an kwanta an kwanta hakuri wa ƙauli zur haka ya hane mu da shaida zir shaida zir abinda ba a yi ba ka ce an yi saboda kai ka iya shari'a ko kuma kai lauya ne ka iya lauye abubuwa za ku je ku yi abin da ya ku lauye kaza ku lauye kaza ku lauye kaza komai yana wajen Allah subhanahu wataala wa wajadu ma amilu hadiran za a samu komai a bayyane mi mujrimai suke cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada dan adam bautan Allah Allah ya turo ka duniya kuma wannan shine dalilin halittarka kuma Allah ya baka damar da zaka iya kaucewa abin inda ka ce darura ce yau darura ne ba darura bace ba bal hasali wanda ake ga cewa shi zai ce dolin ayi yana nuna maka cewa ga inda zaka bi ga musulunci nan kai kuma kana ta article kaza akwai kayan kunya gaskiya kwarai da gaskiya qaulu zur fada ta zir wallahi duk abin da zaka yi ka tuna tsayuwanka gaban Allah mutuwa zaka yi duk wata doka ta ƙasa da ƙasa da wani wane ne na ƙasa da ƙasa duka duka shirbin duniya ne kai duniyan nan da dokokin nata mazala ke cewa a duniya mal'unatun mal'unun mafiya kuma wannan abubuwan na dokokin suna cikin mal'unun mafiya ɗin suna ciki tsinannun abubuwa ne haka mazala ya musu suna haka mazala ya musu suna kuma saboda Allah Allah baka makharaj kuma haka kuma ka rika zancen ya za a yi ka ba am kaza kariya arun alaika wa qawlu zur wannan manzon yana jan hankalin mu akan mu bar duk wata fada ta zir sheda zir wa aklu mal yatim mu bar cin dukiyar maraya wa qadfil muhsana kar mu yi kazafi ga mace kaman ma mu jingina mata zina alhali ba ta yi ba wa amarana ya umurce mu an na'budu Allah bauta wa Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu hada shi da kowa wa amarana bis salati waz zakati was siyam ya umurce mu mu yi sallah sannan kuma mu bada zakka sannan mu yi azumi qala fa'ad haddada alaihi umurar islam ja'far ya lissafa wa najashi al'amura na musulunci wanda su suke amsa sunan musulunci nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi ne harkon magana ta ziyad daga ibnu ishaq Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah